الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 49 a cikin karatunmu na alfiya ta ilmul athar ta alhafiz al'imam abdurrahman suyuti rahmatullahi alai a yau 24 ga watan safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da uku ga watan 11 shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi a babin tahammulul hadith Uh, wanda ka ce wannan uh, yana daga cikin uh, sifatu riwayatul hadith abinda yake bangare biyu na ulumul hadith duk da yake waɗansu suna ilhakinsa da jarhuwar ta'adil na kan cewar yana da alaƙa da sifatu man tukbal riwayatuhu wa man turad tunda dai zai koma ya zuwa ga wannan waɗansu kuma suna sanya shi a bayan an yi magana akan a sifatu taham a akan wato a aksamu tahammul wajen tahammul din ya ce wajen riwayar hadisi to sai su magana akan mata ya sihu tahammul tunda ana maganan tahammul ne ba maganan yarda ba maganan a sifatu man tuqbal hadithuhu wa man turaddu ba yaushe dan haka yana da alaka da adabun riwaya dan haka ta wannan janibin ya shiga ciki saboda haka dai kuma tunda a tartibin yawa yawan malamai haka suka sanya shi dan ko al-iraqi ma a cikin alfiyarsa shi ma haka yayi wannan babin mata yasihu tahammul hadith aw yustahab haka shi ya kulla babin na'am بسم الله
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد صلى الله عليه وسلم فيقول المؤلف رحمه الله تحمل الحديث نعم فيقول المؤلف رحمه الله كبان امنتنا دين هذا كمبيوتر المؤلف malam ya ce malam imamu suyuti ya ce a cikin littafinsa ya ce tahammulul hadith wato riwayar hadisi ma'ana riwaito shi riwaito hadisi mu a hausan kace riwayar da hadisi za a ɗauka riwayar da hadisi to wani amma a tahammul ana nufin riwaito shi karɓo shi ka je ka karɓo shi a da kuma shine riwayarwa bayar da hadisin bayar da hadisin to sai an fara da tahammul kafin a yi al'ada to shi to wannan shine mabhasin da za mu shiga ciki wanda yake bayani yake yi akan wato yaushe ne yake inganta rawi riwayar hadisi wato ya hadisi kuma yaushe ne baya inganta a yaushe ne kuma ake soyar masa yayi a bari mu ga yaya shi imamu suyuti a cikin tadribin rawi sai ya sanya shi kaifiyatu sama'ul hadith wa tahammuluhu wa sifatu dabtihi ya sanya shi shine annau'ur rabi' wal 20 na'am
ومن بكفر أو سبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كملا يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب ورده الجواب مم. ورده الجواب ايه ورده ورده وبرده الجواب نعم ايه ورد ورده ايه ورده دني اه to amma wannan al-ethiobi wannan a'a wa radduhu yayi dan fuska ce fuska ce amma kuma ya mafi ma istiqama ya mafi miƙewa don sai ka yi takdiri da ba sai ka yi takdirin ba ma babu dalilin da za ka yi takdirin da na'am ya ce wa man bi kufrin ausiban qad hamala wa man bi kufrin ausiban qad hamala ai wa man qad hamala wanda ya yi riwayar hadisi ya ruwaito hadisi ya dauko ya karbo hadisi bi kufrin wato halin kasancewarsa yana cakuɗe da kafirci wato yana kafiri ya riwayar hadisi ausiban ko da yarinta yana yaro ya ruwaito hadisi au fisqihi ko kuma yana halin fasikanci fasiki ne shi thumma rawa idh kamala ko kuma idh kamula ko idh kamula ko kamala din ma yayi ko kamila ma musallath ne kamar yadda al-ethiopi ya yi dabtinsa haka ya yi dabtinsa wamim kamula musallatha wamimu kamula musallatha in ka ce kamula sifa mushabbaha ne na hasuna wato ya tara sifar kamala cikakkiya kamala ya cika a wato sharaɗin da ake nema to kamila shi ma zai ɗauki wannan ma'ana ai kamala da ma'anar kamala ɗin to sun marawa sannan ya ruwaito id kamala yayin da ya cika wato ya cika abinda da aka wato aka jefe shi da shi shine kafircin ko yarintar ko fasikanci yaqbaluhul jumhur to daukakin daukacin malamai na hadisi yaqbaluhu suna karban wannan abin da yayi tahammulin wannan abin da ya dauka na riwaya wal mushtahiru kuma abin da yake abin abin shahararwa la sinna lil hamli babu shekaru da ake kayyadewa na ingancin riwaya wato abin da yake mashhuri ya nuna maka cewa akwai sabani kenan la sinna lil hamli babu shekaru da aka iyakance da kan cewa wannan shekarun su ne akallan shekarun da yaro zai kai kafin a karbi ingancin ruwayarsa ga hadisi la sinna lil hamli wato babu shekaru da ake kayyadewa na ingancin tahammul balil mu'tabaru bari dai abin da ake izina da shi tamyizuhu ya zamanto yana mumayyazi ne ya zamanto yana da tamyizi abin da wato rarrabewa to sai ya fassara maka menene tamyizi din an yafhamal khitaba ya fahimci zance wato an an umarce shi in an hane shi ya zamanto ya fahimta qad dabatu da wannan suka suka suka iyakance tamyizi wa radduhul jawaba an yab tamyizuhu an yafhama wannan sai ya zamanto atfi akan an wa ma dakhalat alayhi wato tamyizuhu fahmuhul khitab wa radduhul jawab da kuma raddinsa ga jawabi tunda an wa ma dakhalat alaihi fi tawili masdar sai zama to shine khabar na tamyiz tamyizuhu an yafhama al-khitaba ay tamyizuhu fahamuhu al-khitab dan an yafhama sai kai tawilin ta da masdar an wa ma dakhalat alaihi fi tawili masdar wato tamyizuhu fahamuhu al-khitab qad dabatu wannan sai ya zamanto a a a wannan hali ne halin kasancewarsu sun kiyakance shi shi tamyiz din wa radduhul jawab sai zama to matufun ala shi an ya fama alkhitaba saboda haka kaga raf'at ta fito wa radduhul jawaba wannan yafi istiqama bisa kai takdirin wa bi raddihil jawaba in kace wa raddihil jawaba sai ka kaddara ba to ka kaddara wannan ba din akwai takalluf a ciki gaga wannan ya fi sauƙi ya fi istiƙama sai ya zamanto kayi al-ma'tuf wal ma'tuf alaihi wato tamyizuhu an yafhama al-khitaba wa radduhu al-jawaba qad dabatu halin kasancewar su sun wato qad dabatuhu ko kuma ta zamanto nan ya ce jumla qad dabatu wannan jumla ce mu'tarada ya ya mai da ita jumla mu'tarada la mahalla laha min al-i'rab na'am kun fahimci a kun fahimci irabin baitocin ko waman wannan sharaɗi ne ko ismu shart waman waman hamala bi kufrin aw siba waman qad hamala bi kufrin aw siba aw fisqihi thumma rawa id kamala wannan dukkaninsa abin da ya zo bayan summa matuf ala jumlatul shart jawabin shart din yaqbaluhu al-jumhur yaqbaluhu al-jumhur al-jumhur yaqbaluhu to kamata yi ya zamanto yaqbaluhu dinnan ya zamanto majzum to amma sai ka kaddara cewar jawabuhu an yaqbalu riwayatu aktharu ahli al-hadith sai ka yaqbaluhu al-jumhur sai dai ka kaddara kan cewa al-jumhur yaqbaluhu yaqbaluhu al-jumhur sai zamanto jumla ismiya ce za ta zamanto ita ce jawabu shart din eh eh dan kada ai jazma din in kai jazma baitin zai kare saboda ka sai ka kaddara al-jumhur shine mubtada yaqbaluhu shine khabar aljumhur na biyu sai ya zamanto yi fassir wannan tafsir ne ga shi almubtada wanda yake aka shafe shi na'am sannan wal mushtahiru wannan wata jumla ce daban jumla musta'anafa wawulil isti'naf al mushtahir zai zamanto mubtada la sinna wannan jumlar la sinna lil hamli ita ce khabar na al mushtahir ay la sinna lit tahammul bal al mu'tabaru wannan bal harfu atf al mu'tabar abun izna da shi tamyizuhu na'am ita ma wata jumla ce al mu'tabar tamyizuhu eh ibtidaiya an yafhama al khitaba wannan sai zama jumla tafsiriya ce jumla ce tafsiriya وهو كما ذات زمانته محل رفع خبر لمبتدا محذوف وهو تقدير المبتدا المحذوف تقديره وهو اي التمييز an ya fama alkhitaba an wa ma dakhalat alayhi fi fi ta'wil masdar sai zamanto shine khabar qad dabatu jumla mu'tarada wa radduhu jumla da akai mata atfi akan an ya fama alkhitaba ibn malik ya fara shigowa ko to aina an ya fara shigowa ku za ku rinka lirabin ku za ku rinka na'am
ومن بكفر eh أتهم الحديث na'am أي هذا مبحثه wato wannan shine mabhasin sa وهو النوع السابع والثلاثين shine nau'i na as-sabi'u wa thalathun kamar yadda muka ce shi kuma a cikin tadrib ya sanya shi an-naw'ur rabi'u wal 20 na'am
نعم. ومن بكفر أي في حال كفره wato wanda ya kasance a halin kafircinsa أو في حال سباه ko a halin yarintarsa قد حمل الحديث ya ruwaito ya ɗauko riwayar hadisi ya karɓo riwayar hadisi أو حمله في حال فسقه ko kuma ya karɓo riwayarsa a halin fasikancinsa ثم روى ذلك الحديث الذي حمله في حال كفره أو سباه أسف- أو فسقه sannan ya ruwaito ni a dawa sun marawa ba da zalika alhadith alladhi hamalahu duk dai ma'anar ɗaya ne zai zamanto ko sun marawa in ya zamanto sun marawa zalika alhadith a a sannan ya ruwaito wannan hadisin da ya karɓo shi a halin kafircinsa أو سباه أو ko yarintarsa au- ko fasikancinsa كملا idh kamala ko idh kamula bayan cika bayan ya cika bayan ya wato bayan ya cika abinda ya rasa a waccan sifofin da aka ambata ai ba da kamali kullum minhum bil islam ba to bayan kamalin kowane to wannan kamula din yafi domin kamula zai zama to sifa mushabbaha wadda ba ta bukatar maf'ulun li ma- ma- ma- maf'ulun bihi ai id kamula ai id sara kamilan yayin da ya kasance kammalalle eh to kaga in ka kaddara kamula kamula shine sigar sifa mushabbaha to a kamula zai zamanto wato fi'il lazim ne baya bukatar maf'ulun bihi wato id kamula ai id sara kamilan yayin da ya zamanto kammalalle ya ruwaito shi ai ba da kamali kullum minhum bil islam ai bayan cikar kowane ɗaya daga cikinsu da musulunci aw aw bulugh ko baliganci Au tauba.
ko tuba da lafuwa nashir murattab Eh, idan hali kufurihi kamula bil islam halu sibahu kamula bil buluk halu fiskihi kamula bil tauba na'am yaqbaluhu al jumhur yaqbaluhu al jumhur min al ulama to daukacin malamai daukaci wato jumhur mafiya yawa daukaci daga cikin malamai yaqbaluhu suna karban wannan hadisi da hadithi jubair bin muslim saboda mut'im mut'im eh jubair ibn mut'im muslim kai na jubair ibn mut'im ibn adi eh eh mut'im eh mut'im ibn adi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana hayyan thumma sa'alani an uhdiya ilayhi haula innatna la salla- wato la ahdaituhu lahum da yana da rai sannan ya ce in fansar in sakan masa waɗannan waɗannan ƙazaman wato ribatattun yakin badar da sai in bashi su saboda jawad ya kasance mai mai a- wato mai mai jud mai bajinta mai taimako mai kyauta to ɗansa jubair ibn mut'im ibn adi ya zo a lokacin a- a- ya ya zo madina na'am akan rib- karɓar ribatattun annahu sami'a an-nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa sallama sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ghalib bil tur cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta at-tur fil maghrib a sallan magariba
duka sura eh a sallan magariba kwarai ba kullum ba ne eh da ke kurban
abin da ake karanta amma ai ai ko da asuba ba kowane masallaci ne za a karanta ta ba yawanci raba ta biyu ake raba ta biyu ake da asuba a yawa yawan masallatai ko ba gaba rama Eh.
Allah eh kwarai mu dai mukan daure mu karanta ta gaba daya anan a asuba a tsohor ba eh amma kaga azariya raba ta biyu raba ta biyu muke yi eh eh da ma kusan duk tsawon kusan duk tsawon su daya Mm. za mu karanta a farko a farkon raka mu tsaya mu tashi wasu sama a banai na in mu karasa eh na'am a sajida kwarai sajida da insan ba kwarai da gaske ai muna yi sosai na'am wa sallallahu alaihi wasallam irin namu yake a yana yi kamar eh, a cikin surat a cikin suratul mu'minun ba falamma jaa dhikru musa akhadahu sa'ala eh baraka eh kuma an- an- an- sayyidina umar yayi sallah asuba da surat yusuf ya raba ta biyu Mm. eh ta haura izifi kwarai to a ina kake da sallar magarba da suratul a'raf eh shi ma hadisi ne marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam yayi eh jam takhfif ba a jam'i shine kan cewar waɗannan wato wani hali ne na daban hali ne na daban ko lokacin yaƙi da ake buƙatar a tsuma mutane ko kuma lokacin a a ba baki ba lokacin dai wata muhimma da take bukatar tsawaita sallah din kamar an ce sayyidina abubakar da aka ruwaito ya yi sallar asuba da suratul baqara har da suka yi sallama saura kaɗan rana ta fito aka ce masa ka tsawaita saura kaɗan rana ta fito ya ce lautala'at lama adrakat na minal gafili to taujihin da waɗansu malamai suka yi sayan cewa lokacin hurubun ridda ne lokacin yaƙe-yaƙen ridda saboda haka ana buƙatar abin da zai tasbitin imani saboda kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce ma'annab sallallahu alaihi wasallam inna ma umirtu an abu da rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu alquran wa an atlu alquran in karanta alqurani da kuma wa dhakkir bil qur'an man yakhafu wa'id yin wa'azi da alqurani ya hada karanta shi a cikin sallah da yake yi da koyar da su da yake yi da karanta shi a cikin huduba don hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ci qur'ani ce ga wannan da take cewa bata haddace suratul qaf ba sai yanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawan karanta ta a cikin huduba na'am wa kana jaa ya kasance ya zo madina akan neman fansar wato ribatattun yakin badar kafin ya musulunta shine yace da yaji an ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun yace fa kada qalbi an yatir zuciya ta saura kadan ta tashi saboda saboda a bugun zuciyar da kurjinin magana da wato gautsinta wato magana ce ake yi da izza yadda za ta ta tsuma shi na'am shine ta ya tsumu kuma lokacin ba musulmi bane to kaga amma wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim saboda kaga malam kaga wannan me ya nuna ya nuna ingancin tahammulinsa dan abin da ya ruwe lokacin da ya ji cewa yanzu gaba ba muna kafa hujja da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wattur a cikin sallan magariba ba muna ruwaya muna kafa hujja da shi ba to duk sauran sahabbai ba wanda ya ruwaito mana sai shi kuma a lokacin shi ba musulmi bane daga baya ne ya musulunta tunda sai tsaka ya musulunta bayan sulhun hudaybiya Jubair ibn Mut'im ya musulunta bayan sulhun Hudaybiya yana ya musulunta lokacin fatuwar Makka yana daga cikin maslamatul fath alhafiz ibn hajar ya ce hakanan ma fasiki min babi aula bal shine ma ya fi cancanta idan ya bayar da riwayar tasa bayan tubansa da tabbatar adalarsa domin su wani dalili kuma shine domin su wato malaman hadisi sun karbi riwayar 'yan yaran sahabbai ba tare da bambancewa ba tsakanin abin da suka ruwaito shi qablal bulugi kafin balaga wa ba'dahu da bayansa وكذلك كان أهل العلم يهدرون الصبيان مجالس الحديث hakanan malamai ma'abuta ilimi suke halarto suke wato zuwa da yara zuwa majalisan ilimi majalisan riwayar hadisi wa ya'tadduna bihim ba'd al-bulugh kuma suna wato lissafa su da suna lissafa wannan riwayar tasu su karbe ta ba'd al-bulugh bayan bayan balaga za a rubuta su a sabtus sama in aka rubuta wanda suka yi tahammul har su yaran za a rubuta su to kaga wannan ya nuna kan cewa an karbi riwayar yara an karbi tahammulin yara daga nan ne aka ce maganar da take kaulin da yake cewa ba a karban riwaya ba a karban wannan riwaya sawa'un halul kufri ko siba ko kuma alfisk khata wato kuskure ne dan haka ma bai cancanta ma a ce wato a shine alƙaulu sani ba tunda ya zamanto khata an yi sabani akan shekarun tahammul sai aka ce hamsu sinin shekara biyar yaro in ya kai shekara biyar to za a yadda da tahammulinsa akwai wani misalin ma da lokacin da muka karanta bukhari in kun tuno shi ko na wanda ya tahammuli halal kufur ya bayar da riwayar bayan musulunci abu sufyan ahsan abu sufyan hadisin sa na hirakal hadisin hirakal dan ya kawo hikayar abin da ya faru tsakaninsa da hirakal a lokacin baya musulmi ya ruwaito kuma ya ruwaito hadisin bayan ya musulunta ibnu abbas ya tahammuli daga wajensa kaga shine hadisi na biyu a cikin bukhari wanda yake nuna kan cewar hadisi ne sahihi tun daga bukhari ya ruwaito shi kun kuma kace ba a yi to kai da sai ka je ka gama da rigimar ka da kai da bukhari na'am to haka zalika yara na riwayar yara na'am an yi sabani a shekarun tahammul aka ce hamsu sinin shekara biyar wakila ashir aka ce goma aka ce ma ashirin ga hadisin mahmud ibn labid akaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajihi a lokacin shekararsa shida eh mahmud ibn labid mahmud ibn labid ya ce akaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajihi na kiyaye na hankalci na tuna wato tofa ya tofa ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kukura bakinsa ya tofa min a fuskata zai iya tunawa abinda zai iya tunawa kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam ka kuma an ruwaito hadisin wal mushtahiru abinda yake abin shahara abin shahara abinda ya shahara alladhi sawwabahu almuhaqqiqun wato wanda yake malamai masu tantance matsaloli na ilimi suka ce suka suka suka ce shine katartaccen magana Allah sinna yu'tabar lil hamdi babu shekaru da ake izina da su wajen ingancin karbo hadisi ay tahammulil hadith ai wato karbo hadisi bal yu'tabar bar abin da ake bala bar abin da ake izina da shi a cikin sa innama huwa tamyizu shine kadai tamyizin sa tantancewar sa
fa idza mayyaza sama'uhu dan haka idan ya tantance abin da ya jiyo wa in kana duna 50 ko da bai- ko da yana kasa da shekara biyar wa illa in kuwa bai bayyana wato wannan ya tabbata wa illa in kuwa bai bab- bai yi tamyizi ba bai bai tantance shi ba lam yasih to bai inganta ba tahammulin nasa kana ibn khamsi ko da dan shekara biyar ne bal ibn khamsi bal ko da dan shekara hamsin ne Eh, idan hankalinsa ya gushe ya yi tahammuli a halin a halin haukansa ai haka ba za a karba ba na'am wa tamyizu bi to sai ya ce to shi tamyizin nan da ake faɗa tantancewar an yafhama al-khitaba shine ya fahimci zance ضبطوا هنا به da shi suka kardabatu sun iyakance shi a nan da wannan fassara da wannan iyakancewa وبرده الجواب da kuma biraddihil jawaba mu mu ba mai da wannan takdirin nasa ba ko a mu sai muka ce wa radduhu aljawaba hakanan qad dabatu jumlatan mu'tarada بين المتعاطفين أي ضبط العلماء وقت التحمل بفهم الخطاب ورده الجواب وقوله ورده الجواب أطف على أن وصلتها والألف إطلاقية أي رده جوابا لمن خاطبه نعم
والمميز والمميز فالمميز don haka yaro wanda yake mumayyazi هو من فهم الخطاب shine wanda ya fahimci zance وأحسن الجواب kuma ya kyautata bayar da jawabi بحيث ارتفع عن حال من لا يعقل مثله ba ta yadda wato ya ɗaukaka ya fi halin wato halinsa ya ɗaukaka gabarin halin wanda yake kwatankwacinsa baya hankaltar al'amura
وقال الأستاذ أبو إسحاق abu ishaq al-ustad abu ishaq al-isra'ini ya ce إذا بلغ السبي المبلغ إذا- الذي يفهم اللفظ بسماعه idan yaro ya kai a ya cika sheka- ya cika munzalin da yake fahimtar lafazi yayin da ya ji shi صح سماعه to jinsa a, ya inganta حتى أنه لو سمع innahu حتى إنه eh, hatta innahu لو سمع كلمة أداها في الحال had- har yadda zai ha- ha- har har idan ya zamanto yana in ya ji zanci in ya ji kalma daya zai iya wato bayar da ita zai iya ruwaitar da i- zai zai iya a, wato ruwayarta fil hal a halin lokacin da ya ji ta ثم كان مراعيا لما يقول sannan kuma ya kasance ya kasance mai kiyayewa mai lura da abin da yake faɗa من تحديث na wato cewa shin tahdith ne abinda yana ruwaito abinda ya ji ne أو لقراءة wato malami ya ganta masa ya- ya- a- a- ya zanta masa auli qira'atil qari ko kuma yana tantancewa a'a wannan wani ne mai karatu yake karantawa صح malamin yana ji نعم. صح سماعه to yes, abinda to- to jin a- a- wa- wato jinsa ga hadisin ya inganta وإن لم يفهم معناه ko da bai fahimci ma'anarsa ba Mm, in dai zai haddace ya kiyaye kuma ya gane kan cewa wannan abin da ya haddace daga bakin malam ya ji ko ko wanne yake karantawa malam yana cewa haka ne to shikenan sai a karɓi riwayarsa ko da kuwa bai fahimci kalmomin ba da abin da hadisin yake nuna da fiqihun hadisin tun daga shi rubba hamili fiqhin laysa bi faqih ko da yawa wanda yake dauke da ilimi na fiqihu amma shi ba faqihi bane ba shi da fahimta an karɓi riwayarsa na'am shamsuddin eh latin islamiyya na yara eh an amirul mu'minina ya aka gani sun yi da waka an koya musu sun yi Eh, na'am وما رواه عن أحمد بن حنبلي mu ci gaba ونجل هارون a ai ya kamata mu karasa babin na'am wa mara hmm.
ما رواه عن أحمد بن حنبلي ونجل هارون على ذا نزلي
na'am وغالبا يحصل إن خمس غبر فهده الذل بها ثم استقر وكتمه وضبطه حيث استعد وإن يقدم قوله الفقه أسد na'am yace wa ma rawaw an ahmad ibn ham an ahmad ibn hanbali abinda suka ruwaito daga ahmad ibn hanbal wa najli haruna da kuma dan harun shine musa ibn harun al-hammal ala za nuzili a- nazili akan wannan zaka za- wato zaka ajiye shi abinda aka ruwaito na kayyade shekaru daga ahmad ibn hanbal da musa ibn harun al-hammal ka ajiye shi anan cewar wannan shekarun da suka faɗa shine tamyizi a wajensu ba wai kan cewar shekarun su ne iyaka ba tamyizin ne suka fassara shi da wannan na'am wa galiban yahsulu in khamsun gabar abinda yake galibi shine a- wa galiban yahsulu shi at-tamyiz yana samuwa galiban a halin kasancewarsa a galibi in khamsun gabar in shekaru guda biyar gabar suka wuce فحد فحده الجل بها dan haka mafi a aljullu mafi a yawan malamai haddahu suka iyakance tamyizi biha da waɗannan shekaru sun mastaƙar sannan yayi sannan wannan a yayi ya zamanto mustaƙar wato abin sannan ya tabbata a wajen malaman hadisi cewa shekara biyar shine abin izina da shi a shekarun tamyizi wa katbuhu wa dhabtuhu haythu sta'ad a rubuta hadisi kuma da iyakance shi wa- wato da zabatinsa wato kiyaye shi haythu sta'ad idan wanda yake yi ya samu ahaliyar yin wannan a a shi ma da haka aka tabbatar da shi cewa da shekara biyar wanda yake ya rubuta hadisi kuma ya yi ɗinsa ya kiyaye shi ko ya yi rihila domin hadisi idan yana da wannan ahaliyar to an yi izina da shi da waɗannan shekaru wa in yuqaddim qablahu al-fiqha ahsad amma in kafin ya samu in kafin ya yi riwayar ya rubu ya soma rubutun hadisi ya yi ɗin hadisi in ya gabatar da ilimin fiqihu kafinsa to asad wannan shine ya fi daidai Eh, ah, na'am. Ah, wa ma wannan kunga sai ya zamanto ah, ma dinnan ismul mausul sai ya zamanto shine mubtada Ah, rawau an ahmada shine sila abinda aka ruwaito daga ahmad wa najli harun ma'tuf ala ah, an ahmada wa an najli haruna kenan ala za nazili a ai a nazil shine zai zamanto khabar na madin ka ajiye wato ka ka sanya shi a alaza akan wannan abin da aka ambata na at-tamyiz wa galiban yahsulu galiban nan sai zaman to hali ne muqaddam yahsulu wannan fi'il ne fa'ilinsa damir mustatir taqdiruhu huwa yaudu ila madha ila tamyiz na'am ay at-tamyiz yahsulu hala kaunihi galiban in khamsun gabar in khams in wannan sharadi ne ko in khamsun gabar to khamsun gabar mun ce in abinda yake binta bayan abinda yake zuwa bayan ta dole ya zamanto fi'ili saboda haka sai ya zamanto gabar wanda yake zai zamanto shine fa shine fi'ilin shine fi'ilu shart yufassir gabar din na baya sai ya zamanto tafsir gaje ai in gabara hamsun gabar sai ya zamanto ya fassara shi to ina jawabin shart din na'am a'a shine dai yahsulu galiban shine aljawab ya taƙaddama ala shart in hamsun gabar ya hasulu galiban na'am to saboda mukaran mukyal irabin na'am wa ma rawau abinda suka ruwaito daga al'imamu abi abdullah ahmad ibn hanbal ashaibani cewa wani mutum yana cewa shekarun daukar riwayar hadisi shekara goma sha biyar ne ba lafi duniya ba a ƙasa da ita ba faƙala sai ya ce tar da abin da ya faɗa bal idan ya fahimci in ya hankalci ma'anar hadisi kuma ya tsar ya kiyaye shi to tahammulinsa riwayarsa ga hadisi wa sama'uhu da saurarensa ga riwayar hadisi sa'a ya inganta walau kana sabiyan walau kana sabiyan koda kuwa dan yaro ne ko da ku karamin yaro ne kaifa bi amali kaifa ya'malu bi waki' to yaya zai yi da waki' da ibn uyayna da wanunsu mimman sami'a qabla hadha sin wanda sun yi riwayar hadisi kafin su kai wannan shekaru na goma sha biyar domin an ruwaito daga ibn uyayna sufyan cewa ya ce na zo wajen ibn shahab zuhuri ƙurtun akwai ɗan kunne a kunne na kaga ba wanda ake sama ɗan kunne sai ɗan ƙaramin yaro wali zu'abatun ina da zu'aba an san zu'aba shine wato kitso tuku tuku toliya a an yaku toliya ce zu'a ba kitsan bararoji shine shine zu'a ba eh eh karba kalba a kalba wannan ai ya haba kalba ana maganan ka kawo kalba wannan yan zamani ne wannan eh taura suke ce mata eh wanda yake saukowa wanda za a wanda za a kitse ya sauko shine shine haka yake zu'a ba yawanci biyu sukan yi a kitsa nan a kitsa nan eh wannan ai qaza'u ne ai toliya toliya eh cuku aha cuku to ai wannan shi aka hana ai qaza alqaza shi aka hana alqaza yace ihluquhu kullahu aw itrukuhu aw itrukuhu kullahu Na'am Alhaji Ibrahim.
hadisin da aka kawo wanda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisa.
Na'am.
Baya askewa shi ma ba zai shiga wannan ba.
Baya askewa? Oho wanda aka ce baya askewa? Za su yi zaman ai abin da yake nufi ko da ya yi aski ko da ya rage gashin ai ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ya aske ya kyala nan din ba sai zaman to ba shi da zancen aski ko ya ji hajji sai dai ya tafsiri sai dai yayi taqsiri na'am
falamma ra'ani yayin da ya ganni wato ibnu shihab din kenan ja'ala yaqulu sai ya hadu yana cewa
wasilinahu wasilinahu ha huna ha huna to bari mu ga wato eh na'am wasininahu wasininahu na mamakin she wato mamakin shekarunsa wannan nudba ce wawul nudba ya mamakin shekarunsa ha huna a wannan waje Mm, ha huna har sau biyu ya sa maka Mm.
ما رأيت طالب علم أصدر من هذا ban taba ganin ɗalibin ilimi da ya kai karanci- karancin shekarun wannan ba
وعن موسى نجل نجل أي ابن هارون daga kuma musa ibn harun الحمال alhammal لا.
Mm. musa ibn harun alhammal نعم. لأحد الأئمة ana a wato محدث العراق ثقة حافظ قال عبد الغني ابن سعيد أحسن الناس كلاما على الحديث ابن المديني في زمانه وموسى بن هارون في زمانه والدار قطني في وقته نعم لأئم- لأحد أئمة الحديث لأحد الأئمة الحفاظ آه، أحد أحد الأئمة الحفاظ باب لام الحمال
أوكي. با- با- babu lam din ba li ahadi a immatil hadith ba shi din ne ahadu a immatil hadith daya daga cikin manyan malaman hadisi masha Allah mun samu allo to Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba na'am eh na'am نعم النقاط annuqad waɗanda suke wato masu naqadin hadisi masu jinjina hadisi من أنه سئل
da na cewar an tambaye shi متى يسمع الصبي yaushe ne dan karamin yaro zai yi ruwayar hadisi فقال sai ya ce إذا فرق بين البقرة والحمار idan ya bambance tsakanin saniya da jaki Ka- kaga kusantar da abin kusa kusa yadda za ka fahimta shine tamizi na'am ويقرؤ منه ما وقع للولي العراقي abinda ya kan abinda ya afku ga alwaliyul iraqi waliyuddin al-iraqi dan zainuddin al-iraqi yana kusa da wannan inda ya ce أخبرني فلان wane ya zanta mun hadisi ya gaya mun ya zanta mun hadisi وأنا في الثالثة alhali ina dan shekara uku سامع فهم ina mai ji ina mai fahimta ويعتد بتمييزه yana ya kafa hujja da tamyizinsa da yadda yake tantancewa da tantancewarsa بين بعيره الذي سكان- يركبه tsakanin raƙuminsa wanda yake hawa حين رحل به أبوه yayin da ubansa mahaifinsa ya ɗauke shi أول ما فعل في السنة المذكورة farkon shigarsa wannan shekarar da aka ambata farkon yana ya ya cika shekara hu- uku وبين غيره da kuma abin da yake ba ba raƙumin ba ya bambance cewa raƙumi suka hau ba jaki ba ba alfadari ba ba doki ba ɗan shekara uku a to ai kamar yanzu ne yaro zai iya bambancewa cewa mota aka hau ba babur ba ba keke ba da wannan tamizi ne eh kwarai da gaske a shi wannan akan uku ne ma fa yana maganan uku ne na'am وهو حجة على ذلك to to wannan hujja ne akan wannan من إجبار التمييز a a a min itibari tamyiz na kan cewar ai izna da tamyizi نزل أيها المحدث ya kai malam ya kai ah, wato ah, masanin fannin hadisi nazzil ka saukar da wannan magana a kanta ما روي عن ka الإمام ka saukar da abin da aka ruwaito daga imamu ahmad وابن هارون da ibn harun wato akan wannan وكذا ما ذكر hakanan ma abin da wa- sashinsu ya ambata أن التمييز cewa tamyizi بتمييز yana samuwa ne da tantance dinari daga dirhami sulai da sisi Mm. Mm, kamar yanzu ka ba ma yadda yaro zai gane naira dubu da murtala a wannan eh, da yawa yara ba su gane wannan ba tunda ba su saba ba su saba da da kudi ba Mm. na'am ثم ساق حكاية sannan ya kwarado hikayar abul hasan محمد بن محمد muhammad ibn muhammad أبي الرعد abul ra'ad أن أول سماعه cewa حسن farkon eh, riwayarsa ga hadisi daga al-hasan بن شهاب ibn shihab al-ukburi daga ukbura ukbura
كان عمره خمس سنين Shiga- shekarunsa sun kasance biyar ne قال ya ce وكان أصحاب الحديث sa asabu malaman wato ah, ah, ɗaliban hadisi sun kasance لا يثبتون سماعي ba sa tabbatar da ingancin abin da na ruwaito بصغري lisigari saboda karancin shekaru wato ba sa sa shi a cikin sabtus sama ba sa rubuta shi a rijista وأبي يحثهم على ذلك uba mahaifina yana eh, wato yana kwadaitar da su kansu su yi haka su rubuta shi إلا أن أجمعوا أن يؤتيني دي- دي- أن يؤتوني دينارا ودرهما فإما sai in sai idan sai i- s- eh, har sai dai idan suka haɗu akan cewar za su bani dinari da dirhami silai da sisi فإما يجد بينهما in na tantance tsakaninsu يثبتون سماعي to za su to a lokacin nan za su rubuta ni a cikin rijista ففعلوا sai suka yi haka وقالوا لي suka ce mu suka ce mun ميز بينهما rabe tsakaninsu فنظرت sai na duba وقلت sai na ce أما الدينار shi wannan silan dinare kun san dinare shi na gwal ne dirhami na azurfa ne na'am ya ce wannan dinaran fa magharibi na magharib ne فاستحسنوا فهمي sai suka kyautata wato fahimta ta da kaifin hankali na وقالوا suka ce أخبر بالعين والنقد akhbara bil aini wan naqd ya wato ya bada la- wato ya bada labari bil aini wan naqd da- da kudi da duki a- a- da- da da al ain al ain bi ma'ana naqd dai na'am
وغالبا يكون التمرير للصبيان akwai dan tsawo haka zamu karasa in muka yi zai cinye mana lokacin muslim na'am Zai ka ci- zai cinye musamman yanzu sallar la'asar din saura minti goma ake tayarwa mu tsaya nan sai mu koma wa galiban yahsulu to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk